أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كاوم يوبي قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليدة دري هدو دا أربعين دا شدا قم بيو قوة أكو ميلادية دبو بيو دا أشرين دا بير أولنا مجلسينا منا darasi akan alqur'ani mai girma a cikin littafin fawaidut taqwa min alqur'anil karim na babban malamin mu al'allamatu Muhammad ibn Salih al-Utsaimin alaihi rahmatullah kuma a wannan masallaci jami'u sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma wannan zai zo majalisin mu na biyu kenan har yanzu muna shimfiɗa amma muna fatan mu karkare ta a yau da izinin Allah muna bayani akan tarifofi wato ma'anoni da malamai suka ambata wa attaqwa wadda ita ce muke batu a kanta ita ce mala ya rubuta littafinsa a kanta alhamis tarifi na biyar daga cikin tarifofin da malamai magabata suka yi wa attaqwa tarifin al'imam aunu ibn abdullah aunu ibn abdullahi akwai abdullahi ibn aun akwai Aunu ibn Abdullah a tsakaninsu kuma akwai shekaru ɗaya ya girma ɗaya yace tamamu taqwa an tabtaghiya ilma ma lam ta'lam minha ila ma 'alimta minha babban cikar taqwa wannan lafazin na taqwa cikar sa shine kullun ka zama kana neman ilimin abinda baka sani ba na taqawar domin ka ƙara shi akan abin da ka sani wannan yana nuna cewa ashe taqwa na nufin ne a wajen al-imam ibn aun ibn abdullah tana nufin neman ilimi shi a wajen san an ce at-taqwa kullum musulmi ya zama yana cikin neman ilimin abin da zai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi wannan tarifin nasa yana da kyau matuƙa domin zai ɗaure mana duka tarifofin da sauran malamai cikin magabata suka yi wa wannan lafazi na attaqwa ka san kullun ka rika tunanin me zaka ƙara abinda baka sani ba ka saka ka nemi sanin sa wannan yana nuna cewa kenan babu yadda za a yi mutum ya takwa babu ilimi ba za ka zama muttaki ba alhali ba ka da ilimi na shida tarifin da sarki abdullahi bin mautas sarki ne kuma malami kuma sha'iri ɗaya daga cikin sarakunan Banu Abbas Abdullahi ibn al-Mu'taz yake cewa a wasu baitotansa waɗanda wasu sukan danganta su zuwa ga Abdullahi ibn al-Mubarak amma dai da yawan malamai sun tabbatar da cewa baitota ne na shi sarkin musulmi Abdullahi ibn al-Mu'taz Allah ya gafarta masa yace khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى يتي خل الذنوب كآل الذنوبي كربد الذنوبي صغيرها وكبيرها da ƙananansu da manyansu fahwar tuƙa wannan shi ake cewa taƙawa barin zunubai manyansu da ƙananansu wannan shi ne ake cewa taƙawa sai ya ce wasna ka riƙa yi a rayuwa kana kaffa kaffa da duk abin da za ka aikata kamashin fauka ardi shauki kamar mutumin da yake tafiya a ƙasar da ta kasance duk ƙayoyi ne a samanta kamar yanzu ka ce ƙasa fili ko hanya mai kwalabe an faffasa kwalabe da an zuzzubar da su a hanyar sannan kuma baka da takalmi kariya za ka riƙa yi za ka riƙa yi da taka tsantsan ya ce to wannan shi ne taƙwa ya hazaru ma yara yana kaffa kaffa da abin da yake gani yace la tahqiranna saghiratan kakka sake kai wasa ka tozarta karena karamin zunubi domin innal jibala min alhasa duk inda kaga katotan dutse to min alhasa asalin sa daga tsakuwa yake tsakuwa ce take girma ta taru ta taru sai ta zama ba katotan dutse saboda haka malamai suna cewa mutumin da yake wasa da ƙananan zinubai to ana jin masa tsoro ta zai tsinci kansa a cikin manya-manya yace wannan shi ake cewa taqwa al-imamu sahl ibn abdullah tasturi na bakwai kenan sahl ibn abdullah tasturi ɗaya daga cikin bayin Allah az-zuhad yace at-taqwa alla yajidaka Allah haythu nahaka wa alla yafidaka haythu amarak yace taqwa kada Allah ya same ka a inda ya hana ka kai ya rasa ka a inda ya ce ka ji yace shine taqwa wato duk abin da Allah subhanahu wataala ya sa ka yi abin da Allah ya hana ka kuma ka hannu wannan shine ake ce masa at-taqwa a wajen al-Imam Sahal ibn Abdullah Tasturi rahmatullahi alayhi na takwas Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a cikin majmu'ul fatawa yake cewa at-taqwa fi'lu kulli ma'murin bihi wa tarku kulli mahzuri abinda ake cewa taqwa shine ka aikata duk abinda aka umarce ka ka kuma nisanci abinda aka hana ka kaga shi ma dai ya koma waɗancan tarifofin ke na takwas ko na tara ko al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بموعده ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده yace abin da ake cewa taqwa a cikin littafinsa ar-risalatu tabukiyya yace taqwa na nufin al-amalu bi ta'atillah mutum ya aiki don yi wa Allah biyayya mutum ya zama yana aiki a cikin zuciyarsa yana jin cewa Allah yake wa biyayya imanan alhali kuma yana jin cewa ya yi imani da Allah shi yasa yake masa ɗa'a mun sha faɗin wannan akwai ɗa'ar da babu imani akwai ɗa'ar da babu imani mecece ɗa'ar da babu imani ka yi wa wani biyayya kana jin a zuciyarka bai cancanta ka masa misali na kusa-kusa shine soja da bindigarsa ya tara mutum a hanya ko sai ya sa mutum ya ce yi kaza misali sai ya ce ka wanke bishiya katuwa kuma ka shafa mata mai kaga za ka yi amma a zuciyarka kana jin ba dan ya cancanta ka masa ka masa ba kawai ya maka ne karhan shi yasa ya Allah madaukakin sarki yake bambanta tsakanin abba'u da alkarhu abba'u kai da'a a matsayin kayan imani da wanda kake wa da'ar cewa ya cancanta a bi shi amma karhan shine tilas ba yadda na iya wanda ya sa nan nan ba yadda na iya ko ya cancanta ko bai cancanta ba ni dai dole in yi wannan ba lada Wutaƙawa ita ce mutum ya yi wa Allah ɗa'a alhali yana imani da cewa Allahn da yake wa ɗa'ar ya cancanta a yi masa ɗa'ar sannan wahti saban sannan kuma yana mai neman lada a cikin wannan ɗa'ar da yake da ita. Yana neman lada a matsayin a cikin wannan ɗa'ar da yake wa Allah, yana son Allah ya ba shi lada. Wannan ita ce taƙwa. ka yi wa Allah biyayya ka yadda cewa Allah shi ya cancanta a masa biyayyar sannan kuma kana jin a ransa a ranka ya baka lada da wannan ne aka samu waɗanda suka ɓata wanda suke cewa su suna bauta wa Allah ba don ya ba su lada ba alhali ƙur'ani ce ke da bayani akan cewa a bauta wa Allah in aka bauta wa Allah Allah subhanahu wata'ala zai ba da lada kai umarni ma yake yi sannan siffar magabata kenan cikin annabawa da manzanni wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'i ce ce amran wa nahyan wannan da'ar wadda ta kunshi bin umarnin Allah wa nahyan da kuma nisantar abinda Allah subhanahu wata'ala ya hana فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بموعده هي زمن متن يا يا أيكة أبن الله يا أمر تشيش ديي سبود يا إيماني دا شوى الله يا أمر تشيش ديي sannan kuma ya gazgata cewa Allah ya masa alkawari idan ya bauta masa shi kuma Allah subhanahu wataala din zai masa zai bashi lada zai bashi sakamako zai sa shi a cikin aljanna bayan ya shiga aljanna ya sa shi a cikin aljanna kuma zai bayyana a gare shi ya gan shi wanda wannan ganin ya fi daɗi fiye da shiga aljanna wa yatruku ma nahallahu anhu imanan bin nahi wa khawfan min wa'idihi sannan bawa ya nisanci abin da Allah ya hana shi saboda yayi imani da cewa Allah ne ya hana shi kuma ya gazgata cewa lallai Allah subhanahu wata'ala zai masa azaba fa idan ya saba yana jin tsoron Allah subhanahu wata'ala zai masa azaba idan ya saba wannan shi ake cewa takwa a duka tarifofin da aka bada na takwa kusan babu wanda ya tattaro abubuwa kamar yadda na malam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya tattaro wannan tarifin nasa lallai tarifi ne da za a sa shi a matsayin lamba ta ɗaya a cikin tarifofin da aka bawa wannan lafazi mai girma namu na attaqwa tarihi na goma na ƙarshe shine na ibn rajab al-hanbali a cikin littafin sa jami'ul ulumi wal hikam yace attaqwa an yaj'ala al-'abd bainahu wa bain ma yakhafuhu wa yahzaruhu wiqayatan taqihi minhu abinda ake cewa taqwa shine bawa ya sanya tsakaninsa da abin da yake jin tsoro kuma yake gudun ya faru da shi ya sanya wata kariya ya sanya wani shamaki wanda wannan shamakin zai tsare shi daga wannan abin da yake jin tsoro wannan shi ake cewa at-taqwa in ji al-imam ibn rajab al-hanbali idan mun tsaya mun kalla 'yan uwa za mu ga cewa duk tarifofin nan da malamai suka yi wa taqwa na komawa zuwa ga cewa taqwa wani lafazi ne mai fa'i da ya kunshi musulunci ya kunshi imani ya kunshi ihsani wanda su ne maratibud matakan addini guda uku al'islam mala'ikar jibrilu alaihissalam ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da shi ya masa bayani cewa abu biyar ne ya masa tambaya kan al'iman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bayani akan cewa guda shida abubuwa shida ne ya tambaya akan al'ihsan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa cewa abubuwa guda biyu ne musulunci an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا مسلم في كيلا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقباكي دي وأن سوني التقوى أي أيوة وتدس أزوتشيكا da baki da gaɓoɓi wannan gabaki ɗaya su ne a takwa abinda musulunci ya ce ka yi ka yi abinda musulunci ya hana ka ka hannu abinda yake cin karo da imani ka nisance shi kaka ƙudurta shi a zuciya kaka ƙudurta shi a zuciyarka abinda hukunci ke abinda imani ke hukunta ka ƙudurta shi a zuciyarka ka yi ƙoƙari iyakar bakinka iyakar iyawarka ka zama ka kai mataki na mufti ne ka samu wannan matakin na insani wannan shine at-taqwa Allah ya sa mu zama masu taqwa shi yasa zamu ga waliyantaka Allah ana samun ta ne da abubuwa guda biyun nan imani da taqwa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun sai alladhina amanu wa kanu yattaqun ku saurara lallai waliyan Allah masoya Allah lallai la khawfun alaihim ba su da tsoro a lahira ba sa jin tsoron me za su je su taras wala hum yahzanun sannan ba su da damuwa a game da abin da suka bari na duniya dama duniyar abubuwa ce abubuwa ne ita na tarkace to sun batta ba wata damuwar da suke da ita sannan suna da tabbas abin da za su samu a lahira to sai Allah ya bayanin suwa sai ce allazina amanu wa kanu yattaqu su ne waɗanda suka yi imani kuma suka kasance suka tsaya akan imanin nan amran wa nahya tasdiqan bi maw'idillah wa khawfan min wa'idi sun gaggata alƙawarin da Allah ya musu cewa in sun bi shi ga abin da zai musu na sakamako sannan suna jin tsoron abin da zai faru da su na tashin hankali na azaban lahira wannan shine takwa yasa shekul islam ibn taymiya rahimahullah ya ba da ka'ida ya ce man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya duk wanda ya cika waɗannan sharuɗan guda biyu imani da taqwa waliyin Allah sai dai waliyan hawa hawa ne akwai waliyullahi al'am akwai waliyullahi al-khas akwai waliyin Allah gamanne shine mutumin da ya tsara farillai amma yana da sakaci game da nafil fili amma waliyullahi al-khas shine wanda bayan farillai kuma ya hada da nafilfili shine hadisin hadisul wali wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi ko lafazin taqwa saboda girman sa a cikin alqur'ani malaman da suke ididdigan lafizza da harfa da kalmomi da jumloli wato ayoyi na alqur'ani suka lissafa suka ce kalma attaqwa sai da ta maimaito a cikin alqur'ani su 257 su 257 tana ɗaya daga cikin lafuzza waɗanda suka maimaito a cikin alqur'ani in an ce attaqwa ba dole sai ka ganta da wannan lafazin ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfira ba sai ka ganshi a'a ka sa hadda al-muttaquna zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin ها جميل لمن اتقى يتقون ودك سوى أن اللفظ أكان مصدر أسد كلمر دا أيك وتفعلي نكلمر da kuma siffofi ke da suka maimaitu su 257 a cikin alkur'ani da mutum zai je wannan aikin to zai gansu haka ya bibiye su alal aƙalli mutum ya amfani da irin littafin abin nan mu'jamu abin nan faharisi al-mu'jam al-fahras li alfazi al-qur'an na al-ustaz Muhammad Fuad Abdul Baqi to zai bibi waɗannan lafazan zai gansu sun kai 257 saboda girma daga cin abin da ke nuna girman abu a cikin alqur'ani ya maimaitu shi yasa lafazin Allahu yafi kowane lafazi ne mai tuwa a cikin Alƙur'ani wannan mu'jiza ce ta Alƙur'ani kuma tana tabbatar da shi Alƙur'ani maganar Allah ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda girman taqwannan ya yawaita addu'a so tari za a ji manzon Allah sallallahu alaihi yana addu'a kamar yadda al-Imam Muslim ya fitar daga sayyiduna Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu ku ji lafazin da Abdullahi ya faɗa, ya ce, Annan nabiya sallallahu Alaihi wasallama kana ya ƙuli, ya ce, lallai manzan Allah ta sama ya kasance yana cewa, su tari lafazin kana na fa'idantar da daimoma, dawwama a kan yin abu. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wannan addu'ar manzo Allah sama tana cikin addu'o'in da annabi sama yake yawaita yin su. Allahumma inni as'aluka al-huda ya Allah ina neman ka bani shiriya. Ka bani shiriya. Shiriyan nan ta kai mataki goma kamar yadda Malam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafansa da yawaye bayani a kai. Al-huda kenan. Wattuqa sannan ya Allah ina roƙonka ka bani taqwa ita ce at-tuqa din at-tuqa ana cewa at-taqwa ana cewa at-tuqatu sannan ana cewa ana cewa at-tuqa at-tuqa at-taqwa at-tuqatu din lafzan ta ne to annabi sama yana yawaita wannan addu'ar sannan wal afafa ya Allah ina roƙonka ka bani kamewa al'afaf na bayyana a ɓangarora na jikin ɗan adam akwai afaful yadi mutum ya zama ya kame hannunsa baya cutar da kowa baya taba kayan kowa baya taba jikin kowa sai abin da aka halasta masa ya taba wannan afaful yadi kenan ko iffatul yadi al afaf al iffa kamewa sannan akwai afaful qalb shine al qana'a wadatar zuci Allah ya azurta mutum ya kasance yana da wadatar zuci ya yadda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi kai ya zama mai roƙe-roƙe kai ya zama mai bara kar ya zama mai kallon abin da Allah ya yi wa wasu shi ma ya kalli abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wannan al'afaf kenan sannan daga cikin afaf iffa akwai iffatul ayn mutum ya zama idansa ya kame baya kallace kallacen abin da Allah bai yarda a kalla ba sannan akwai iffatul farj kamewa ta al'aura ya zama bai yadda ya amfani da al'aurarsa ba sai cikin inda Allah maɗaukacin sarki ya yadda a yi. Walgina sannan da wadata, wadata ta fili, wadata ta fili, ya halasta mutum ya ce Allah ba shi wadata, ya halasta a musulunci ka ce Allah ka bani kuɗi, ya halasta, addu'a ce mai kyau, amma kuma ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya baka alkhairinsu, domin manzon sama ya tabbatar da suna da fitina. Qur'ani ya tabbatar da suna da fitina idan Allah bai shirye mutum ya bashi ba shi yasa annabi sama ya yabi me dukiyar da ga dukiya ga kirki yace ni'mal malu salihu lirrajuli salih ma dalla alherin Allah ya tabbata a cikin dukiya ta gari a hannun mutum na gari to za a ji daɗi shi zai ji daɗi al'umma za su ji daɗi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin zaid ibn arqam da shi ma al-imamu muslim ya ruwaito shi shi ma yace la aqulu lakum illa kama kana rasul sama yaqul yana faɗa wa almajiransa tabi'ai yace ba zan faɗa muku wata addu'a ba sai irin addu'ar da naji manzon sama yana yi yace kana yaqulu annabi sallama ya kasance yana cewa Allahumma ati nafsi taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا الله آت نفسي تقواها كبارينا تقورسا كسارينا يا زممي تقوى وزكها يا الله كتركك رينا أنت خير من زكاها كيني كتنشنت كتركك من رينا أنت وليها ومولاها يا الله مدوكتين سركي kai ne majibincin wannan rannawa wa maulaha kuma kai raina ke so wali wali majibinci mai jujjuya al'amuran rannawa maula kuma wanda nake so to kun ga wannan dai yana nuna me yana nuna muhimmancin takawa a musulunci annabi sama yana addu'a Allah ya bashi abu wa mu suwaye mu yadda manzo Allah sama ya Allah madaukakin sarki nuna masa girman wannan takawar da ake mana bayani kai tsayawa akan addini daidai ba tare da mutum ya zake ba ba tare da ya gaza ba ya tsaya a tsakiya duk wannan takawa ne yin abin da Allah ya sa mutum ya yi nisantar abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana mutum ya yi tsara farillai ƙarawa da nafilfili a dukkan babubukan ibada fahimtar addini a matsayin ibada kala biyu ce akwai ibada muta'addiya akwai ibada kasira akwai ibadar da in nayi ta to ni kadai za ta shafa in kai kiyamul layli kai kadai ita shafa kai za a ba lada amma idan ka ba da dukiyarka ka ciyar da wasu ko ka musu kyauta to kaga ka samu lada kuma sannan kai dalla ka tafi da wannan yaron mana yana dauke min hankali kuna kallon shi me yasa ba za ku hana shi ba to shi ne wannan ibadar da ta kasance mutum zai yi ta ladanta amfaninta ya tsallake shi bayan shi ya samu amfanin sannan kuma amfanin ya shafi wani wannan shi ne saboda da izinin Allah wannan shimfiɗar tamu ta zo ƙarshe za mu shiga cikin littafi shafi na uku za mu karanta gabatarwar da su mu'assasar ashik Muhammad bin Salim Uthaymeen alaihi rahmatullahi ta'ala suka yi suka ce bismillahir rahmanir rahim mun faɗa a cikin shimfiɗa cewa almajiran ashir Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi bayan rasuwarsa sun kafa foundation mu'assasa gidauniya domin kula da dukkan karatuttukansa waɗanda aka rubuta su da kuma waɗanda aka ɗauka na karantarwarsa suka yi ta fitar da su ga al'umma a cikin alkhairinsu sun kafa gidan talabijin ƙana channel wadda take aiki awanni ashirin da hudu domin yaɗa duka karatuttukansa awa ashirin da hudu ɗaya kenan na biyu sun yi ƙoƙarin samar da maɗaba'a kamfanin buga littafai wanda ke buga littafansa. Shi yasa za ka ga littafansa da yawa suna yawan samuwa kuma ana yawan buga su. Wani abin wani littafin za ka ga in na kasar ne suke tattarawa, to abin da ya tattaru musu a lokacin sai ka kila sun yi bai wuce mujalladi shida ba, bayan shekaru kuma sun gama tattara duk inda karatuttukan suke sai ya zama sai ka ga littafi ya koma mujalladi sha biyu ya nuna. in kana da mai mujalladi shida da yanzu ya zama mansuhi an goge shi an wuce shi yanzu ka nemi mai mujalladi sha biyu saboda tattara aikin da suke ta yi wannan alkhairi ne to shine suka yi shimfiɗa suka ce alhamdulillahi rabbil alamin taqdim shine gabatarwa alhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu gabaki ɗaya mutane da aljanu da tsirrai da dabbobi da ƙwari da mala'iku da kowa duk abin da Allah ya halitta to ya shiga cikin al'alamuna kamar yadda suke cewa al'alamu kullu ma wallahi duk abin da ba Allah ba to sunansa alam wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin Allah yi salati kuma ya aminci ga annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa sallam وعلى آله وأصحابه كما ألا يسلات ننجا إيالان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دكما صحبانسا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين دكما دوة أن سوق بيسو بإحسان دكوتا تاوى وأن اللفظ بإحسان دن بيوا متاني وسدانو شوى دقاء القرآن أكتروشما إيه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا والذين اتبعوهم بإحسان مم. أما بعد فهذه رسالة تكتشي باين هكا ونن ون للتاتي إن أنت رسالة تقيتتش للتاتي أنا تي مس الألوكة أنا تي الألوكة الألوكة الرسالة إيه. ساقو تقيتتشن ساقو to shi yasa malamai suke cewa littafai ƙanana rasa'il shi to wannan wani littafi ne takaitacce qad harraraha bi tarikh صاحب الفضيلة شيخنا الألامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قد حررها صاحب الفضيلة ما لمم من درجة شيني وان ديا تنتن شوانا littafin shine tahriri shaykhuna malaminmu al'allamatu Muhammad ibn Salih al-Usaimin babban malamin nan mai yawan ilimi mai zurfin fikihu Muhammadu dan Salihu wanda ake danganta iyalansu zuwa ga Alu Usaimin Alu Usaimin wannan al din tana fa'idantar da Alu ne wato ‘yan gidan Usaimin kamar yadda aka faɗi cewa Usaimin ɗin shine kakansu na hudu in ba mu manta ba kakansu na hudu Usman ne to shine sai ake tasgirinsa sai a ce Usaimin Usaimin ranar goma ga wata ranar goma ga watan shida watan shida shine wanne hijira akwai kasar tambayoyin da ake wa mutane sai gansa kamar tambayoyi masu sauki shi ne yin wanda mutane suke din nan a talabijin kawai zai a tare ka abin da kila da za a dan baka dama za ka tsaya kai tunani da ko zai su kara maka lasifi ka shi ne zai ga mutum wasu ba ba su sani ba ne sun sani amma abubuwa ne da mutum bai tsammanin a masa tambaya yanzu ga kai tsaye na ce watan shida watan shida wanne ne sun yi saɓani ce to ga gani sai da kuka kirga to shine wannan hijira dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da uku hijira dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da uku yau shekara nawa kenan casa'in da nawa muna hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida casa'in da nawa ai bai kai ɗari ba to hamsin da wani abu to to shi ni ma na buga kaga arba'in da nawa tara arba'in da tara to lokacin ya rubuta shi arba'in da tara yaushe muka ce ya rasu to kun gani dai ku ne masu lissafi fitar kawowa hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a cire dubu ɗaya da ɗari uku casa'in da uku to hamsin da uku wa a lokacin ya rubuta wannan littafin sauran shekara nawa ya rasu ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya sauran shekara nawa ya rasu wanda ya sani ya ɗaga hannu ashirin da takwas akwai mai saɓanin haka to to kun ga shine lokacin da ya rubuta wannan littafin listikhraj fawaid at-taqwa fi dunya wal akhirah yayi ne domin fitan mana da fa'idojin tsara dokokin Allah da jin tsoron sa fi dunya wal akhirah a duniya da lahira an ce fa'ida abinda zai dawo maka shine ake ce masa fa'ida abinda zai dawo maka ka ji dadin sa shine ake ce masa fa'ida shi yasa daga cikin kalmomi na zalunci da aka yi fassara su waɗanda ba su da kyau akwai fassara interest na riba da cewa fa'ida wannan zalunci ne kuma fassara ce ta turawa orientalist su ne suke wannan fassara suka kalli interest na banki na riba da ake ba mutane sai suka fassara shi kai tsaye wannan lafazin na interest sai suka ce masa fa'ida shi yasa malamanmu da suka dawo su kuma malaman musulunci da suka fahimci wannan makircin sai suka ce fa'ida ribawiyya yawwa abinda ba kwa son ya fito fa'ida ribawiyya interest in ka tashi fassara interest haka za ka fassara a shar'ance fa'ida ribawiyya fa'idatun ribawiyya interest amma ba fa'ida ba kawai fa'idatun ribawiyyatu kaga abinda ba sa so sai ya fito to fa'ida kenan jam'in ta fawa'id abinda zai dawo maka ka ji daɗinsa sa shine ake ce masa fa'ida. To menene da menene da menene idan bawan Allah ya tsara taƙawar Allah zai dawo masa kuma ya ji daɗinsa a duniyarsa da kuma lahirarsa. Ashe fa'idar taƙwa a duniya da lahira. Wasin bafi hamin al'ur'anil kare, kuma malam ya sa wa kansa ƙa'ida zai fitar da waɗannan fa'idojin ne kawai daga cikin al'ur'ani. Kun gaji rasa ce ƙur'aniya shi yasa muka ce a tafsirul mawdu'i ne na alqur'ani mai girma na na na na taqwa amma malam sai ta kaita akan fa'ida to shi yasa sai muka yi waccan shimfidar da muka fara yin ta tun jiya kuma Allah ya taimake mu muka kammala ta yau domin gabaki ɗaya fa'idojin su haɗe mana mun san me ake cewa taqwar mun ga muhimmancin ta da girmanta a shari'ar musulunci sannan to waɗanne fa'idoji take da su idan mun yi ta Allah ba mu ikon yi wa ma aktara ma amara Allah azza wa jalla bi taqwa fi kitabihi al-aziz kai kai mamaki lalle Allah ya yawaita ambatan taqwa a cikin littafin sa mai girma alqur'ani mai girma bal ja'alaha wasiyatan li jami'il khalq kai sai da Allah ma ya sanya taqwa ta kasance ita ce wasiya wacce wa duka halittunsa duka halittun Allah wasiyar da Allah ya mana gabaki daya ita ce mu zama masu taqwa Allah ta'ala ya ce wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum وإياكم أن اتقوا الله حقيقة من وصية غريكو قوات أن دسك كافنكو من قبلكم كافنكو وأن دمك باسو للتاتي وإياكم دكو أن اتقوا الله وتأرجوكو كن ألا واتوكي توهيدي لكن ناسو إني تنبيا أنا إنسي وأن اللفظ إن التقوى ميكي نفي أتشمعنوا نند الإمام الجوزي يفتع منا بدابيا na ga malam fablu jazahullah khairan har ya sa su a cikin wani group ya fitar da su guda biyar ya sa su kun ga wannan shine ma'anar me tauhidi ko wal qad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah yace wa in taqfu fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard kaga ashe at-taqwa min na nufin me na nufin at-tauhid tauhidi kuma shine musulunci ai gabaki daya kaga ashe babu cin karo so daga wannan ita ce wasiyar da Allah yi in an ce wasiya tana da bambanci da nasiha wasiya ta fi ƙarfi fiye da nasiha wasiya ita ce wanda kake tsammanin ka rabu da shi ba za ka sake ganin sa ba ya faɗa maka wata magana kuma ya ce ka aiwatar da abin da ya ce ka yin nan nasiha kuwa ba ka jin cewa ba za ku sake haɗuwa ba. Misali mun sha bugawa, wani ne mahaifinsa yana kan gadon rashin lafiya, rai kwakwai mutu kwakwai, sai ce ne ina maka wasiya idan na rasu, abokina wane a ba shi kaza. Shi kuma wancan kawai baban shi yana can ina ya tafiya. ana fatan kila ma umara ya tafi sai ya kira shi sai ya ce don Allah abokina wani ka bashi kaza waye zai fi jin girman abin da mahaifin nan nasa ya ce masa yayi na farko saboda wasiya ce yana jin tsoron cewa mahaifin nan nasa kila daga shi shi kenan in bai aiwatar da wannan abin da mahaifinsa ya umarce shi ba ya ci amanarsa amma kila idan zai dawo kila ma ya sake canza ra'ayi yace to bari in dan jinkirta in ga dai bari ya dawo mu ga ko kila zai faɗo ta magana da ba ita ba amma mai wasiya ya tafi ke yasa larabawa suka ɗauki alwafaya cikin nau'in adabinsu suna ba shi suna ba ta muhimmanci suna ba alwafaya jam'u wasiya muhimmanci shi yasa zamu ga idan Allah ta'ala zai umarce mu da wani abu mai girma sai ya amfani da lafazin wasiya yusikumullahu fi auladikum kaga a game da gado wanda cinye shi ake yi a jahiliya to sai Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum sannan can da ya raba wani gado sai ya ce wasiyatan min Allah wannan wasiya ce daga Allah kaga wasiya tana da girma to wasiyar Allah da yawa bayinsa mutane da aljanu waɗanda suke kafin mu da mu ita ce anittaqullah ni taqwa والآيات القرآنية الكريمة آيوين القرآن ما سدرجة والأحاديث النبوية الشريفة ده حديثا من ذا الله سلم ما سجرما ما سدرجة في هذا الباب أولا باب كثيرة معلومة أنسنس كما سننوني نانا إن متن يشجد القرآن قاسنا من فتاتي وما لمن عد الآي والصور suka ce an ambaci wannan lafazin na taqwa da mushtaqat insa abin nan masdaran wa wa fi'lan wa sifatan an ambata su 257 ko to ka gani wa taqwa ghayatun manshudatun lil mu'min sannan wannan taqwar wata matuƙa ce wadda kowane mu'min yake fatanta yake fatan ya same ta ya kai zuwa gare ta kowa yana son ya zama mai takawa ولهذا شأن عظيم في الإسلام ولها شأن عظيم في الإسلام sannan tana da wani lamari mai girma lamarinta mai girma ne a cikin musulunci a taqwa mun dai gani yadda malamai magabata suka yi dabdala a kanta sai da muka kawo tarifofi goma tun daga sahabbai har muka zo malaman karni na malaman karni na tara al-imam ibn rajab al-hanbali shine na ƙarshe da muka kawo maganarsa وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لها عدة تعاريف حقيقة ما لمي نمسلنشي ألا يغافر تامسي مس رحمة sun ambata wa taqwa tarifofi wato ma'anoni masu ɗimbin yawa qala shaykhuna al-mu'allif rahimahullah babban malamin mu wanda ya rubuta wannan littafin al-allama ibn al-usaymin rahimahullah yace inna ajma'a wa a'amma ma qila fi ma'anaha lalle abin da yafi tattaro yafi game abin da aka faɗi game da ma'anar taqwa اتخاذ وقاية من عذاب الله وذلك بفعل أوامره عز وجل واجتناب نواهيه يتي اتخاذ وقاية متن يسنيا وكان سكاريا متن يركي وتكاريا متن يركي ونشامك من عذاب الله دق عذاب الله يتأهى كنس دق عذاب الله تيايا وذلك بفعل أوامره عز وجل تهنير أيكة أبا بند الله سبحانه وتعالى يأمرتا دأي واجتناب نواهيه لكمني سنتر أبا بند الله يحانا وانا تاريخ على اللامة بن العثيمين كينا بمكاوش أتين مقدمة مبصبو دا من سنزا أكاوش أنا كما من كلا لا مغا شما تاريخ وصدق تشمى لمين نمغا باتا يأوكا يسا أتين shi yasa wasu malamai kamar Malam Abubakar Gumi da yawa a cikin Radul Azhan shi tarifin taqwa abin da yake cewa an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya ka sanya wa kanka tsakaninka da azabar Allah kada ka sake Allah ya ma azaba wallahi idan kana so inda yadda za ka yi ta Allah ya maka azaba kai ya sa ka a wuta to kai ƙwarai da gaske kuma akwai yadda za ka yi an faɗa maka yadda za ka an faɗa mana dukkan su ne duk waɗannan abubuwan da ake magana kan kada ka sake Allah ma azaba domin ya riga ya faɗa cewa innaka man tudkhilin nara faqad akhzayta wallahi duk wanda Allah ya sa shi a wuta ya gama walakanta shi karshen walakanci da mutum zai sama shine a sa shi a wuta shi yasa manzo sama da yake amfani da lafazin taka wannan sai ce ittaqin nara walau bi shiqqi tamrati ka tsara kanka daga wuta ko da da tsagin dabino ne tsagin dabino ka ji a ranka cewa za ka yi sadaka da tsagin dabino ka roƙi Allah ya Allah kakka min azaba kakka sani a cikin wuta to kai wa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai kuma suka ce at-taqwa an ta'amala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhsha iqab Allah wannan tarihin waye wanda ya faɗa yana da kyauta in ba shi littafi waye aka yi sauri wa kashi faɗa mana kan wani ya riga ka eh balqubun habib jamil kana da littafi kyauta shine at-taqwa an ta'mala bi ta'ati Allah abinda ake cewa taqwa shi ne ka yi aiki da ɗa'ar Allah, abinda Allah ya sa ka yi ka yi, ala nurin min Allah a bisa wani haske na Allah ilimi kenan, tarju sawab Allah kuma kana fatan Allah ya baka lada. Wa an tatruka ma'asiyat Allah kuma ka bar saban Allah ala nurin min Allah a bisa haske wato ilimi daga Allah, taksha iqab Allah kuma kana mai jin tsoron azabar Allah. wannan tarihin al'imamu ɗal'ub na habib rahimahullahu ta'ala kenan kamar yadda malamai suka ambata a littafai da yawa misali daga ciki ibn rajab ya ambace shi a cikin littafinsa fadlu ilmi salafi ala ilmi khalaf ba ma wannan ba da wasu littafansa da yawa sannan ya faɗi a cikin jami'ul ulumi wal hikam a ƙarƙashin sharhin hadisin ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan نسأل الله تعالى البر البر والتقوى نسأل الله منا روقان الله منا روقان الله مدوكين سركي البر يبام البر والتقوى يبام تقوى a cikin abin da ba mai magana kai ba akwai bambanci tsakanin albirru da attaqwa bambanci ne kuma da yake da ban sha'awa Allah ya haɗa su wa ta'awanu 'ala albirri wattaqwa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان البر da attaqwa lafuzza ne guda biyu wanda malamanmu suke cewa idan tafaqa iftaraqa wa idan iftaraqa ittafaqa lafizza ne guda biyu ƙa'ida ce mai muhimmanci idan suna tare to kowa cin gashin kanshi yake duk inda kaga an haɗa su to ba za su haɗa kai ba kowa ba ruwan shi da kowa amma idan aka raba su aka ambaci ɗaya ba a ambaci ɗayan ba sai ɗayan ya wakilci ɗaya kamar al'iman da al'islam Allah ta'ala ya haɗa su a wasu wajajen a wasu wajajen kuma ya raba su qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna yanzu an faɗi ne al-iman da al-islam a wuri ɗaya to yanzu ne iftaraqa ma'nan dole su raba a ma'ana qalatil a'rabu ƙauyawa suka ce amanna mun yi imani sai Allah ya ce kul ka ce ya ma'aikin Allah lam tu'minu ba imani ku kai ba walakin qulu aslamna ku ce mun musulunta ashe akwai bambanci tsakanin al-iman da al-islam kenan amma in Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida to hadda alladina aslamu sun shiga ciki al-iman sai ya zama me ana nufin ayyukan zuciya imani ayyukan zuciya da gaske aƙidar mutum ta zama gangariya aƙida al-islam kuma ayyuka na fili na musulunci kaga sun bambanta al-iman aƙida ingantacciya a cikin zuciya al-islam ayyuka na fili da musulmi ke yi hajji musulunci ne mutum nawa suke zuwa aikin hajji amma aƙida su ba sahihiya ba ko suna da yawa wani ma a aike shi aikin hajji zai je amma kuma a sashi wani saba ana biyan wa mutane kuɗi ko mutum ya biya kuɗi da kansa tun daga nan ya tashi ya tafi ƙasar Saudi Arabia ya je Ka'aba domin ya saba wa Allah kaga wannan amana aslama dai to haka lafazin albirru da attaqwa albirru da attaqwa in sun haɗe to suna ɗaukan ma'ana ɗaya ai in sun rabu to suna ɗaukan ma'ana ɗaya albirru sai ka ba shi ma'anar attaqwa attaqwa ka ba ta ma'ana albirru amma inda Allah ya haɗa su to kowanne da ma'anarsa me to bambanci tsakanin albirru da attaqwa idan suka haɗu malam ibn qayyim yace a cikin arisalatu tabukiyya yace a inda Allah ya haɗa albirru da attaqwa sai ya zama albirru ya ɗauki imtisalul awamir yin abubuwan da Allah ya umarta, attaqwa ijtinabun nawahi, nisantar abin da Allah ya hana. A tarihin Talqub na Habib da ya ce an ta'amala bi ta'atin lahi ala nurin min Allah tarju sawab Allah to sai zama al-ihsan kenan. Wa an tatruka ma'siyatan Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah sai zama shi kuma me attaqwa. In ko aka faɗi ɗaya ba a faɗi ɗaya ba to sai ya zama me duka wannan tarifin ya kunshe su mun gane yawwa kaga can a inda Allah madaukakin sarki ya faɗi albirru shi kaɗai musamman ayatul bir ta cikin suratul baqara laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal maghribi tace walakinna albirra man amana akai ta lissafi akai ta lissafin ayyuka yanzu nan albirru ya kunshi hadda at-taqwa saboda ba a faɗi at-taqwa ba mun gane kaga albirru kenan sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ce albirru husnul khulq albirru husnul khulq abinda ake cewa albirru kyakkyawan hali kyakkyawar dabi'a kyakkyawar ta'ada to nan hadda attaqwa yanzu ga misali sai wani sai ya dauki naira dubu goma sai ya baka sai ya kunduma maka ashar ya kunduma wa mutum ashir sai ya bashi dubu goma yanzu ya masa ne ya masa albirru amma babu ne babu a takwa ya kyautata masa ya yi abin arziki amma kuma sai ya me sai saba wa Allah kaga yanzu babu ya yi albirru amma bai yi me ba bai yi a takwa nan ina nufin an an raba su ne kowa in an haɗa su kai a matsayin kowanne zai ɗau ma'anarsa ina jin muna ganewa ban yi nisa da yawa ba to shine wannan so daga bambancin albirru da attaqwa kenan cikin bambance bambancen da malamai suka ka bambancin da malamin qayyim ya kawo albirru aiwatar da ababen da Allah ya ce a yi attaqwa ne santar ababen da Allah subhanahu wata'ala ya hana idan kuma aka haɗa su idan suka rabu kai ɗaya na wakiltar ɗaya duka sai su zama sun kunshi waɗannan ma'anonin guda biyu نسأل الله تعالى البر ومن العمل ما يرضى من غطان الله مدوكتين سلكي البر والتقوى بيبام بر كما يبام تقوى ومن العمل كما سنة من غطان الله سبحانه وتعالى يا أتكن أيكي يبام أبن دي يا أزر كامد أبن دي يددشي ومن كذا كي أيكن دا الله بي يددشي با متين يا أيكن بابن جيواتي وأن يجعل هذا العمل كما من غطان الله يسني ونن أيكن نام دا مكيي na yaɗa wannan littafi khalisan liwajihil karimi mun yi shi ne dan shi kadai dan ganin fuskarsa mai daraja ranar gobe alkiyama nafi'an li ibadihi kuma Allah ya sanya wannan aikin ya kasance ya amfani bayan Allah mu kenan yana muna amfana insha Allah wa an yaktuba jazilal ajri wal masubati sannan Allah ya rubuta gwaggwadin lada da sakamako kun ga waɗannan lafazan guda biyu da al'ajiru da astawab su ma suna da bambanci eh amma lokaci ya tafi li mu'allifihi ga malamin da ya rubuta littafin malamin mu Ashir Muhammad Salihu Uthaymeen fadilati shaykhina Muhammad ibn Salih Ali Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdi wa rasuli nabiyyina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin alƙismul ilmi ɓangaren da aka ware domin binciken ilimi fi mu'assasati Sheikh Muhammad ibn Saleh Ali Usaimin al-Khairiyya ranar 17 ga watan Rabi'ul Awwal Hijira 1445 shekara nawa kenan ai ba yawa wannan ko kowa zai gane nawa za a ƙara ɗaya da wata nawa in san lissafi fa baiwa ne babban malami al'imamu suyuki rahmatullahi alaihi ya ce wa ruziqtu kullal ulumi a tarihinsa da yake ba da a cin husnul muhazara ya ce an azurta ni da duk ilmomin shari'a wa ruziqtu kullal ulumi shar'iyyati wal arabiyya ya ce duk ilimin larabci da ilimin addini Allah ya azurta ni da su ma siwa ilmin mantiki wal hisabi yace amma banda ilmu ma guda biyu da ilimin mantiki da kuma ilimin lissafi yace ilimin mantiki haramun ne dama koya sai ya haramta shi yace haramun ne yace hisabi kuwa in kana so ka rikirkita min kwakwalwa to ka kawo min ka yi min maganar lissafi ma al-imamu suyuti lam yuftah lahu fi ilmin hisab haka Allah yake abinsa duk in ka gama bincikenka za ka ga littafai da yawa da wuya ka shiga wani fanni na musulunci ba sai ka ga Imam Suyuti na da littafi amma ban da hisabi shi man dikin ma ya rubuta littafi akai dan raddi akan shi amma ba da littafi akan hisabi lissafi kaga wannan falala ce ta Allah sai ya ba wasu lissafi dai na da muhimmanci al-Imam Shafi'i ya faɗi muhimmancinsa ko daga cikin abin da aka ruwaito ya ce wa man nazara fil hisabi raqqa tab'uhu yace duk wanda ya iya lissafi za ga yana da taushin hali to da duk abin da zai sai ya hahada in ya ga ba zai fita ba to zai fita ba zai shiga ba ko ba haka bane yasa na sha faɗa muku wanda ake cewa sun yi lissafi ya musu yawa sun haukace a je a duba wannan al'amari ba da gaske bane lissafi na tsuwa yake ba mutum gaskiya eh kuma Allah ya faɗi muhimmancin lissafi لتعلموا عدد السنين والحساب لما خلق الله ذلك إلا بالحق أغني سودة وتا da taurarin Allah shi taimake mu insha Allah za mu tsaya a nan sai Allah kai mu darasi na uku gobe Allah ya sa muna da rai kai tsaye sai mu shiga cikin bayanin malam daga shafi na bakwai kenan wannan rubutun da muke gani in mutsu mutsu ko babu a naku to rubutun hannu ne na malam ibn al-usaimin yana da kyau ko ko bai da kyau ana ce masa khatsun ruqa'ati ne eh ga rubutun hannun shi ne Na'am? Yana karantuwa ga shi nan? To, duk malamanmu da suke ta haƙiƙi da kake jin ake ta haƙiƙi irin wannan fa suke ɗauka fa su mai da shi irin su gyara shi. To, kuma na malam Ibn Usaimin ya fi kyau so dubu fiye da na wasu. Allah ya taimake mu. Shi yasa mu kyau malamanmu addu'a. Malamanmu ba su da abin da suke suke bukata a wajen mu sai addu'a da waɗanda suka gabata da waɗanda suke da rai. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.